shehu bi jami'i maratibihi muka kawo shi shehu ibrahim huwa shehu bi jami'i maratibihi ya ishe mu sai harfu daliko mara alqalba hubbul hashimi muhammadin tahawwafa nawmi bil gharam al musahadi shehu yana cewa son annabi ba hashimai ya feke zuciya na shine muhammadu tahawwafa nawmi bacci ma ya gagare ni kullun tamawa yake me yasa haka bilgarami da bege almusahadi mai hana bacci din wane ne shi hashimi din na rasulun manzo ne manaluhu duk abin da ya samu min alkanzil kadimi daga taska ne da dadde don Allah yana cewa a hadisul kursi kuntu kanzan mahafiyan ni taska ne boyayye lam urabba asanni ba faratu an urafa na so a sanni sai na halici bawa na muhammadu so da ka komi sai allah ya kwashe mika ma annabi muhammadu in za ka yi biyayya ce ka bi annabi in za ka girma ce ka girma wa annabi in ka cuci annabi ce shi ka cuta in ka yi hannu da annabi ce hannu na ne in annabi ya jifa ce ba kai kai jifa ba ni na jifa to shine yake malaluhu min alkanzil qadim khatirul mutaraddidi tunanin mai kaiwa da komowa waye gane annabi ta hanyar yaɗi mauce ba zai san komai ba din ya ce la ya'rifu ni haqiqatan ghayru rabbi ubudatuhu maqrunatun bi siyadatin bashirun nadhirun qasidun khairu musadi ubudatuhu ubudasta wato shi ubudatu abubuwa ne guda uku akwai ibadatu akwai ubudatu akwai ubudiyatu ibadatu maqamul islam ubudatu maqamul iman ubudiyatu maqamul ihsan wato shi ibadatu shuhudul haqqi bil maratib kaga kanka kana ibada to ya zama ibadatu kaga kanka kenan kaga kanka kenan to shikenan idan ka kai ubudatu to baka ga kanka ba kaga ba kai ne mai aikin ba wato aikin ma ba kai kai ba kai ta raki kenan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da aikin ku Allah ya halitta wato sallan ma da kake yi goshin da kai ba kai kai ba tun da Allah ce aikin ma shi yayi dagowar ma shi yayi komi shi yayi da sauransu to idan ka kai ubudiyatu baka ga kai ka ba baka ga komai ba sai Allah kawai to shine ce ubudatuhu maqarunatun bi siyadati ubudiyar annabi an gwama shi da shugabanci shi annabi bashirun bashirin mai bushara ne nazirun mai gargadi kasidun mai nufi khairu maksari mafificin abin nufi mazallatuhu al'izzul qadimu jalaluhu jamalin fayabdu bil jamalin mujaddadi mazallatuhu wurin zaman annabi inda yini al'izzul qadimu buwaya da dadde jalaluhu girmansa jamalul jamala ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan shi jamala ne annabi Muhammadu jamala ne shi ko Allah jalala ne wato wanda ake ce ma jamala duk abu mai sauki shi ko jalala abu mai tsanani shi Allah in kai kusa da shi matsa maka yake ko in kai kusa da Allah wanda ya fi kusa da Allah to Allah ya fi matsa masa ma to jalala ne gaba daya jalala ne shi ko annabi jamala ne saboda kan dole ne sai an samu jalala da jamala ko da a mulki ne mulki in ka je akwai waɗansu wanda ba san arziki ba sai duka mulkin kenan sai bakin riga sai bakin hula jalala to akwai jamala wanda kuma za a ce a baka kuɗi a baka kaza da sauransu to mun zana sallallahu alaihi wasallam shine jamala fayabdu yana bayyana lil jamali da jamala al mujaddadi abin sabantawa faqirun ghaniyun hamidun wa muhammadun jawadun karimun madhu khairun mushri annabi sallallahu alaihi wasallam fakiri ne kar ka dauka cewa fakirci fakiranci a kaskanci ne wato abin da yasa yace fakiru wata rana manzon Allah yana zaune sai masu zama a gaban sa ashabu suffa ashabu suffa mutum saba'in ne ba su da sana'a ba su da komi sai dai su zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu abinci su ci nan da ba a samu ba su zauna haka nan har annabin cikin sana kugi wata rana yan sahabbai sun je sun yi kasuwanci wani ya ci riba ya zo ya ga alamar annabi na jin yunwa sai zai ci ya rasulullah sai dai ce matan su ki shirya abinci na mutum kaza zan kira annabi in an gama shirya abincin sai annabi ya gayyato sai ya ce ma annabi to ka zo da mutum biyar ko mutum goma akwai dan abinci kaga zai samu riba biyu annabi zai taka gidansa shi kuma annabi ko kofato aka ce in ka dafa ka ce yazo zai zo saboda girmamawa ran da annabi yake sun jin mu'jizarsa aka zo aka ce mishi ga abincin mutum goma ya kirga mutum 300 ne suna jin yunwa yace duk a tashi muje to an tashi za a tafi mutum ya ce la haula wala quwwata yau zan ji kunya abincin mutum goma annabi ya zo da mutum 300 ya zo ya ce ba yanda za mu ce to ina annabi ne a kawo abincin to sai aka kawo abinci annabi ce kar a taba ya danna hannunsa akai kenan ya ce a ta ba mutum goma goma su ta ci goma suka ci koshi suka goma suka ci suka koshi zai da 300 nan suka koshi duka abincin bai canza ba bai daga ba ya ce kun koshi eh kun koshi to ni a zubo min ci sannan ya zo wata kuma yana inda yake to su fakiran nan wata rana suna zaune suka ce wai kullum Allah zai magana sai magana kan masu kuɗi suna kaza suna kaza mu ba mu da alheri mu ba mu da alheri ya za mu ya ce kai mu je mu aika manzon Allah ya abin yake ne suka aika manzon Allah ya rasulullahi fakirai sun ce a gashe ka suna cewa zahaba halin dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada muna sallah da su muna azumi da su muna yaƙi da su komai muna yi da su na alhairi amma kuma suna sadaka da kuɗi ba mu da shi sai mu zalla ya ce maraba maraba da rasulun fakirai ka je ka ce masu duk mutumin da ya ga wani yayi sadaka bai samu yayi ba ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yayi sadaka suka ce madalla ai mun yi maganin su fakiran suka ji sahabban suka ji sai suka fara masu kudin su ba da kudin kuma su yi wannan dan su za'a su ma sun gama sai ce kullan fallabi lillahi amma ka gaya musu bai ishe su ba ranar lahira a fakirai za a tashe bai ishe su ba su je da kudin su amma ni lahira za a tashe ni fakiri ne cikin su suka ce a wallahi ya isa ya isa ya isa to shine ce fakiru kuma annabi ganiyun ne mawadaci ne hamidun mai gode ma Allah wa muhammadun abin godewa jawadun karimun mai baiwa mai halin girma madhu yabansa khairun mun shi shine mafificin abin wakewa walaysa yura من لامه الدهر ضارئا مدى إلا ناله خير مندلي bai zamo ana ganin wanda zamani ya zalunce shi ba lari an yana mai kankan da kai ya rasa inda zai je madaddahari matukan zamani illa na lahu khairan munjidi sai mafificin mai taimako annabi na lahu ya bashi wa hadha hadimun to shehu yake cewa to ya rasulullahi wanda duk zamani ya kone shi ya zo wajenka sai ka taimaka to ga hadiminka ibrahimu ba kada a ta mata kafin fa ya zo da baransa fa malliki da hukafai ka ciko maka tafufukansa ciko tafin ka bani ya haira sindiri ya mafificin shugaba wa kun hisnahu ka zamo katangansa tsarinsa amma ya kafu ga duk abin da ke tsoro fa kullahu ka tsaya masa fa hal wazarin yin fashin akwai wani bukata za a ce in an same ta ta an biya ta biya ka ahmada kamar ahmada sayyidi babu duk wata bukatar da ta biya in ba annabi ta ka samu ba ta biya ba alaihi salatun rabbi salatin ubangijinsa ya tabbata akan sa haƙa qadri haƙiƙanin yanda yake a wurinka mal ali tare da alaye wal ashabil sabai bal kulli ahmadi dukkan abin godewa balal ya qali hubbi anni mubarrijun mai hukunci na soyayya ya hukunta gani barham cewa mubarizin mai fito na fito ne duk wani wanda yake bin annabi zo mu kara da shi ya hukunta cewa bi annil mujalli ni ne mai tajalli ni ne mai tserewa walakin ni jallaitu qabla sibaqihim ko to ya hukunta cewa ni ne mujalli fi mahabbati ahmadin inda za a yi su kuwa a gudu wajen son annabi sai na tsere lizalika saboda haka da na samu wannan matsayi a kadi na zamo ina hukunci fil wujudi a cikin halitta da asira dukkan ta abinda nake shikenan kala azawul amlaki irin hukuncin ma'abota mallaka gaira munafin gair mufannadi kuma ba a karyata ne falaltu shababan mujlina wa dalama mujaddidu ahzahanan lidaraki maksadi yace ni ne na karya kaifin masu shishigi duk masu shishigi in suka zo kaina kaifinsu sai in dakushe shi waɗalama ya yi tsawo uhaddidu na kan kaifafa a sahanin hankula li idaraki don da riskin makasadi manufana wa farrakatu jam'a na rarraba taro lin abadili in dai taron ƙarya ne in na zo wurin zan watsa shi jami'an ina mai tarawa li ashtati ashwaqin ga mabambantan beganni bi kalbin da zuciya mu'abbadi abin batarwa bi hubbi rasulillah duk wannan matsayi na samu ne da sun ma'aikin Allah ɗaha Muhammad habibu ilahi alami na masoyin ubangijin talikai al-mumajjadi abin girmamawa shi annabi shine habibun masoyin Allah halilun badadin Allah tamma ma'anan wa suratan wanda ya cika wajen ma'ana da sura komi na annabi cikakke ne shine a tammul halki wajen ɗabi'a ba zargi babu wani ɓangare na annabi wanda ba cikakke ba shine macifi cikan sifa babu wani wanda zaka sifanta shi ka ce insanul kamil sai annabi muhammad shine mafificin zati ba wanda yake cikan zati sai shi a rubure shi mamar sani da madakaci ta kamala fihil husnu kyau ya cika a cikinsa duk wani mai kyau in ka dube shi zaka samu na ƙasa banda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyau har ma bai sifantuwa gaiban a baya nan wa mashahadan lokacin da yake nan ma'ana gaiban wa mashahadan kadin da annabi yake da rai duk wanda ya ganshi sai ya tsorata saboda kwarjini da irin kyansa idan ma suna yaban su cewa ajmalu min kalam talaqatu ainu wa aslu min kalam talidun nisa'u abin da ya fi kyau ido mai taba ganin ka ba mafi kyau mace ba ta taba haihuwansa ba hulifta mu barra nan kulle aibin kai ne aka halitta ba wani aibi ka amannaka kar hulifta kama da sha'u to husnu kenan lokacin yana da rai gaiban kuma lokacin da ya bar duniya ka san idan mutum ya bar duniya jikin yakan lalace menene sai na abakar baya nan aka ce manzo Allah da yayi wafati sabai suka rude sai na abakar yana cewa duk wanda ya ce ya mutu sai na buge kansa annabin ne zai mutu wane mutuwa da shi to sai na abakar baya nan da yake shi shine siddiqu sai da aka je aka gaya mashi abin da ya faru gidan annabi sai ya zo ya shigo bai ce ma kowa komai ba sai na umaru ya hau bari yana can karagin wani ya ce annabi ya mutu sannan sai je sai buɗe fuskar annabi ya ganshi a kwance sai sumbance ce ce ɗif ta hayyan wa ɗif ta mayitan wato ta kamar wizir gaiban ba ya nan kuma shaɗan asarari ko mina shi da kike ne falaisa ka ɗahal mustafa babu wani abu kamar ɗaha mustafa inda mashadi wurin gani ne wa asna alaihi rabbuna kowa ya gama kirarin da koma gefe ɗaya ubangiji ma ya masa kirari bi kalamihi da maganarsa wa innaka la ala khuluqin azim wa aya baligun kirarin da Allah ya masa ya gaje da duk wani mai fasaha dunahu yadu musulmi duk hannun wani isnadi ya koma bayansa ويكفيه مدحن ذاته وصفاته محمد فيه الحمد من أهم أدعي ذات النبي da sifofinsa ya kafi madahan ya ishe shi yabo domin shi kansa ma muhammadu muhammadu ai daga hamdu ne ko to ya za ka yabi yabo da yabo shi kansa yabo ne fi'il alhamdi ne min hamdi ahmadi daga godiyan mafi godiya alayhi salatu wahi amincin allah ya tabbata gare shi wa hadis sirki da halaye na gaskiya ala mafi daukakan salatinsa ka za haka nan mambara shauku wanda bai yi koro shi na wa muhammadi wajen muhammad a kara ɗaya kuwa isa harfu zali zakartu rasulallahi da hamanan kaza fu'adiya min al-ahwa wa amri ya nafaza yace na ambaci manzon Allah ɗaha man an kaza fu'adi anil ahwa wanda ya samun min zuciya na gabarin son zuciya duka zuciya na bai son son zuciya ba saboda son annabi wa amri ya nafaza kuma al'amari na ya zartu shine yake cewa kar hassani bil ilmi wat tasrif in qultu kun yakun bila tasrif da naso annabi sai yake bance ni da ilimi wat tasrif da yin tasrif duk yadda na ga dama har ma Allah ya bani in qultu kun in na ce kun abu ya zamo ya kun ba milati su yi shi ne shi na mai ke cewa lakar oti ta kun faya kunu fallallahi barhamu an baka kun faya kunu wanda kaga wannan sai a harifai za su damu yanzu in ka ce wani malami an ba shi kun faya waje ka mai da shi allah kenan kamar yadda ya faru to shi ne shehu ke cewa na amriya nafasa al'amari na zartarwa nake kawai saboda kun bai kunu ne hau kaina ذكرت نبي الأنبياء الذي به يفوز خديم منه يدركم أخذا نعم بك النبي النبا وقبالها الذي به wannan da shi ne ya fuzu hadimun hadimi yake samun rabo idriku zai riski ma'ahazan marika minhu da gare shi zakartu allazi lam ansahu dhahara na ambaci wanda ba na mantawa da shi matukan zamani izlana halatun don tsakani na da shi akwai wani hali wanda ni da shi na sani lam tudi wanda ba za ta ba da manfizan mazarta da zikira ga ambaton wani ba tsakani na halin da ke tsakanina da annabi ba ta ba da dama in tuna wani ba sai annabi muhammad fama hadirun lil abdi illa muhammad kai ba wani tunani ga bawa ibrahim sai muhammad ba in kana tunanin wani abu ne shi nake tunani wa ma in yara ra'i siwahu me gani baya ganin siwahu waninsa wato ni kenan ni in kana ganin wani abu annabi nake gani wala kaza bana ganin kiyarsa ni gaban da bayana da komi annabi muhammadin alaihi salatullahi salatun Allah ya tabbata gare shi sun masalamuhu biha da albarkan salatin nan ɗa hagiza kalaci ya yi daɗi arwahi ga rayuka al-mustafa na mustafa wato shi kowane abu rai yana da abincinsa jiki yana da abincinsa duk sanda jiki ya rasa rai ya rasa abinci sai ya rame ya koma dai to haka nan zuciya shi ma yana da abincinsa abincin zuciya shi ne zikiri shi ne son annabi shi ne Allah ke cewa allazi ne yazkurun Allah wa tadma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tadma'innu qulub duk zuciyar da ba zikiri ba salati ba istighfari to ba natsuwa sai ya samu kalace daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni kalacen nan yayi dadi ga ruhi na saboda Mustafa alaihi salatullahi summa salamuhu biha da ita ya karumul hali ilal abdi mai shiryarwa annabi ya kusa ta gabawa mun kizan yana mai zaman da shi faɗaha annabi muhammad khalilul habibullahi masoyin allah ne wa huwa shi khaliluhu badadinsa ne wa hadha hadimun ga hadimi nan barhama madihan mai yabonka mutalazzan mai kuma jin daɗin yabon to saboda albarkar yabon nan asalin mustapha yawon biyu university ya yi kusa zaɓaɓɓen annabi da na yabe shi ya judo ya mun baiwa bi waslihi da saduwa da shi yawon wata rana wato ranar kiyama kenan wayuɗi ya kuma bani muradi duk abin da nake nufi ya ce mini ya hadimu ya hadimi na barhama lita za ungo karba karba karba lita za karba alayhi salatu allahi salamuhu na maimaita taslim alhabibi gaisuwan masoyi ta lazzan jin daɗi alayhi salatu Allah ya sun masalamuhu mal ali tare da alaye wal asabi da sahabbai man nuru matukan haske an kaza ya tsama alhamdulillah